الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوة domin ci gaba da darussa da muke gabatarwa a dukkan wannan irin rana ta mako a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan gari mai albarka masallacin ashek muhammad kabir ahmad da ke unguwar makarahu ta cikin garin azare jihar bauchin najeriya yau muna yammacin biyu ko daren uku ga watan zulhijjada hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wadda ya daidai da 20 ga watan hudu shekara 2026 miladiya muna karatu kuma cikin littafi mai suna alwasaya annabawiya na babban malaminmu a sheik salih bin taha abdulwahid allah ta'ala jikin shi da rahama mala yana ambata mana wasiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda idan al'umma suka karbe su suka yi rugo da su suka yi aiki da su to za su tsira su yi nasara a nan duniya da lahira domin babu wanda cikin al'umman nan ya fi tausayinka fiye da kai kanka irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa babu wani abu da yake alkhairi ne gare ka duniyar ka da lahirar ka faciya nusantar da kai gare shi babu wani abu wanda sharri ne a rayuwarka ta duniya da lahira faciya gargade ka a kansa kuma ya maka bayanin shi billa billa domin ka guje mishi sannan wasiya ta ƙarshe da muka karanta ita ce wasiya ta ashirin da uku wacce ita ce wasiyar annabi sassanan ga musulmai da su yi haƙuri kada su yi gaugawa haƙuri shi ne mabudin nasara sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun fara da adadinsu bai fi cikin yatsun hannu ba amma da suka yi haƙuri suna haƙuri ana da'awa ana cutar da su ana kashe wasu ana koran wasu a garuruwansu ana ƙin aurawa wasu mata dukka amma da suka yi haƙuri da ƙarshe gashi musulunci bayan da bai shiga ba a duniya yanzu wannan haƙuri ne shi yasa lokacin sun sha wasu ciki suke cewa annabi sallallahu ba za mu fara yaƙi ba sai annabi sallallahu ya ce a tukunna ba ya mun izini ba tukunna to idan har za a yi haƙuri to za a yi nasara annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa da haƙuri ne musulunci zai mamaye duniya ko ina idan musulmai suka yi da'awa suka mai da ɗabi'unsu suka zama kyawawa suka sufantu da kyawawan halaye kuma suka yi haƙuri wannan addini nasu zai game sassan duniya gaba ɗaya sannan nasara a kowane ɓangare to tana tare da haƙuri kamar yadda annabi sun ce wa alam annan nasara ma sabr in dai kana so kai nasara a duniya to ko me sai kai haƙuri idan fagen karatu ne sai kai haƙuri idan fagen neman arziki ne shi ma sai kayi mi sai kayi haƙuri amma idan har ba ka da haƙuri to babu abin da za ka iya samu a duniya ba za ka samu karatu ba kuma ba za ka samu arziki ba to in dai da haƙuri akwai wato ainihin nasara Allah ta'ala azabta mu da haƙuri yau za mu tashi a wasiya ta ashirin da da wato hukuma da yake cewa na wani zalika fa mu'iduna yau insha Allah ta'ala مع نعم مع الوصية الرابعة والعشرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكافي النم دم بايا كلام مالك يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم wato Allah yana faɗa wa manzon shi sallallahu alaihi wasallam cewa khudil afu kariya fiya wa amur bil urf kai umanni da kyakkyawa wa a'ridu anil jahilin ka kawar da kai a barin jahilai bi hadhihi al-ayati al-karima قال هيك تكون آية يأمر ربنا جل وعلا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الحسنة Allah ta'ala yana umarta annabi shi sallallahu alaihi wasallam da kyawawan halaye shine rike yafiya ya kuma umarni da mai kyakkyawa ya kuma kau da kai a barin jahili wannan kyawawan dabi'u ne kun ga yafiyan nan ba kowa ke iya yi ba yafiya ba wannan ka masa shekara ashirin za a karanta ya yafe amma bai mai ba bai yafe ba ta haka da ranar da ya samu dama kuma zai mai zai rama sannan umarni da kyakkyawa sannan kawar da kai a barin jahilai ma da ya ce wani hawa an akhlaq sayya sannan yana hanin shi a barin munanan halaye fa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam yafi ba wanda ya kashi kyawawan ɗabi'u cikin mutane yadda surar halittar shi ba wanda ya kashi kyawu to haka ne ba wanda ya kashi kyawawan ɗabi'u kiran shi yasa annabi sassan ya cika dukkanin kyau kun san duk kyanka da kyan halittar kan ba ka da kyawawan halaye kyan banza ne kyan da maciji ne kan gani to annabi sassan ga kyan halitta ga kuma kyan ɗabi'u sai zama kenan babu wanda ya kashi kyau وربى صلى الله عليه وسلم أصحابه على الأخلاق الحسنة ونهاهم عن الأخلاق السيئة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا أمن صحبانسا da kyawawan ɗabi'u ya kuma hane su a barin munana na ɗabi'u wasa ummata sallallahu alaihi wasallam bil akhlaq al hasana ana yaran ba suna damu da su sana annabi sallallahu alaihi wasallam wasiya ga sahabban shi da wato ga al'ummar shi da su suffantu da kyawawan halaye wani hau ma'anin akhlaq sai'a ya kuma hane su a barin munanan ɗabi'u wani zalik malishin shi ya sa wa ma'iduna fi hazar yau min insha Allah ta'ala yau in Allah da mala ya ce abinda za mu magana a kan shi ma'al wasiyyatin rabi a ciwal ashirin wasiya ce ta ashirin da hudu da rasulullah sallallahu wato ta annabi sallallahu ala wahiya wacce ita ce wasiyatu sallallahu alaihi wasallama lil muslimina bil rifqi fi kulli shay ita ce wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai da su tausasa cikin komi ma'ana ka zama mai taushi mai tausasawa ba mai kaushi wato ainihin mara taushi ba mala yace qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana kaga tausasawa ba ta kasancewa cikin wani abu face ta kawata shi ma'ana duk abin da aka ce da tausayi da tausasawa a ciki zaka ga abin kayatacce an gane wala yunza'u min shay'in illa shana sanan ba a wato kuzge ta a cire ta a zare ta daga wani abu wato a zare tausasawa daga wani abu illa shana face ya muna da wannan abu din kiran kyautatawa tana ƙayata al'amari tana ƙayata mutum kamar yadda akasinta shine kausasawa yana wato ainihin munanta abu wa qala sallallahu alaihi wa sallam sana annabi yace inna allaha rafiq yuhibbu rifqa lalle Allah mai tausasawa ne kuma yana son tausasawa ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الأنف على العنف sanena bayarwa akan tausasawa abinda baya bayarwa akan kausasawa kenan in ka zama mai taushi ma to Allah zai baka wato abubuwan da da zaka zama mai kaushi ba zai baka ba an gane amma yanzu idan kuka kalli mu'amalar mu sai ku ga tausasawa ta yi me ta yi karanci tsakanin uba da 'ya'ya babu tausasawa tsakanin miji da matar shi babu tausasawa tsakanin malami da ɗaliban shi babu me babu tausasawa tsakanin shugaba da mabiya babu me tausasawa tsakanin liman da mamu babu me tausasawa dukkan sassa in ka duba na rayuwar mu babu me babu tausasawa shi yasa zaka ga abubuwa da yawa ba sa tafiya daidai farifqu khuluqun hasan malai ce tausasawa ɗabi'a ne kyakkyawa wal'ulfu hulukun sayye amma kausasawa ɗabi'a ce mummuna wal islamu dinun azim musulunci addini ne mai girma ya amuru bin rifki fi kulli shay yana umarni da tausasawa cikin komi wa yanha anil unf sannan yana hani a wurin kausasawa wa ma'a zalik ma da yace amma duk da haka ko fa'adawul islam qadiman wa haditha kaga makiya addinin musulunci din nan ajiya da yau wato ainihin yattahimuna al-islama suna wato tuhuman wato ainihin musulunci wa nabiyal islam da annabin musulunci bil unfi suna umartarsa da al-unf wal irhab da kuma wato ainihin tsoratarwa zulman wa zura suna haka bisa zalunci da wato ainihin ƙarya kenan kafirai suna wato sukan musulunci ko kuma suna zargin musulunci da cewar addini ne na kaushi da kaususawa ko shi yasa suke ce mana terrorist ko sai ce islam addini ne na mi wato terrorism ta'addanci alhali wato wai an ce dokin memene mai baki ya fi gudu yanzu ku duba waƙiyar da ta faru a iran haka kawai fa amerika ta kai hari ta kashe shugaban iran kai tsaye haka kawai yanzu wannan ba terrorist ba ne amma iran da ta tare hanyar hormuz kaya ba su wuce ba shi kuma mine ne terrorism kun gane kuwa to duniyar haka take kafirai sai ya zamo wato su suke aikata abu amma suna jifan musulunci da cewa shi yake aikata wannan mi wannan abu kuma su ne ‘yan ta'adda, amma sai suna jifan annabi mushewar annabi ne da ya zo da mi, ta'addanci. Jama'a mutanen da yanzu Isra'il ta kase a Gaza ko? Annabi sallallahu tun da aka aiko shi, har yayi yaƙe-yaƙensa ya gama bai kashe ɗaya bisa goma wani mutanen ba. Domin sun kashe mutum ya fi dubu saba'in. Sannan a yaƙo da annabi sallallahu kaf ba za ka samu an kashe mutum dubu goma ba. duk yaƙoƙin da ya je yi amma kun ga wannan ba ta'addanci suka yi ba sannan annabi in ya tura yaƙi sai ce kar a kashe tsofi kar a kashe yara kar a kashe mata wanda yake cikin cocin sama yake bauta annabi ya ce kar a mi to su kuna masallaci sai su je bom yanzu amerika akwai makarantar yara mata da ta kai hari a iran ɗin nan amma nan duk ba mi ba ne ba ta'addanci ba ne shi yasa musulmai na da kewan da suke fitowa midiya su soki addininku da ku kuma yana da kyau kuma ku mallakin midiyan da za ku yi bayanin waye su an gane a faɗa musu cewar da kibi na ganin ka mai jar koma ko yau a fito a faɗi cewar a tarihin duniya suwa suka kawo aka yaƙi na ɗaya na duniya suwa suka kawo aka yaƙi na biyu na duniya sannan miliyoyin mutane nawa a kashe a iraki da suna son kayar da saddam hussein sama da mutum miliyan ɗaya a kashe allah ka rufa mana asiri mala ya ce duk suna yin haka ne yuriduna a yi tsofi umar allah bi afuwahi kun ji abin da ya sa suke tuhuma addinin musulunci da annabin musulunci da ciwon irhabi dan ta'adda ne wai suna so su dusashe hasken Allah ne da bakunansu addinin Allah suke so su dusashe wa ya aballah Allah kuma yaƙi illa ayyutin manura Allah yaƙi sai ya cika wannan addinin daidai lokacin da ku duba ake yaƙan addinin amma maimakon raguwa ƙaruwa yake yadda kulunan nasa fi dinillahi afwaja mutane sai mi shiga addinin musulunci suke jama'a jama'a na'am mala ya ce walau kare alkafiruna wato ko da kafirai sun ki sai Allah ya cika hasken shi annifku fi kulli shay'in khuluqun azim mala yace kaga tausasa cikin komi wato dabi'a ne mai girma min akhlaqil islam daga dabi'un musulunci yuhibbuhu Allah wa yahassu alayhi Allah yana son tausasa kuma yana kudaitarwa yana wato umarni da a tausasa kana da dalibai nace dalibai fa karkala shi wai daliban addini kawai har na boko ka zama tsakaninka da su akwai me akwai taushi an gane kuwa yawwa dalibai na firamare da na secondary da na jami'a duk wanda Allah ya sa suka zama karkashin kai zama akwai mi tausasawa kai ma'aikacin lafiya ne in an kawo maka patient ya zama akwai mi akwai tausasawa ba wai kausasawa ba duk mu'amalan da kake da mutane ka mu'amalance su da tausasawa kuma aljaza'u min jinsil amal yanda kake mu'amalantar mutane haka Allah zai mi sai mu'amalance ka ina a tarihi annabi ya faɗa mana an samu karuwar da ta ga kare na cikin tsanani ta shayar da shi ko ruwa ina ta tausasa mishi ta ji tausayinsa ko Allah ya gafarta mata ya gode mata ya ba ta aljanna kun ga tausasawa amma kausasawa annabi ya bamu labarin wacce kuma ta daure kyanwa bata ba ta abinci wannan kun ga kausasawa ne kuma bata sake ta ta je ta dan nemo abin da kanta ba annabi ya ce kulliyar yunwa ta kashe ta annabi ya ce wannan mata Allah ya sa ta a wuta kenan in kana da tausasawa ubangiji sai mu'amalance ka da haka idan kana da kausasawa fa wallahi ba zai mu'amalance ka da haka mala yace qala ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukaki yana fadawa manzon shi sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmatin min Allah linta lahum Allah yace saboda rahama daga Allah ka zamo mai taushi gare su walau kunta faddan Allah yace da ka kasance mai kaushi ghalibal qalbi mai kaushin zuciya an gane lam faddo min haulika da sahabban nan sun tarwatse a barinka sun tarwatse daga gare ka da kaga sahabbai sun kewa manzo Allah sallallahu alaihi me yake da shi tausasawa yawa duk wanda ya zo wajen Annabi sallallahu ba zai ji hantara ba an gane ba zai ji cin mutunci ba ba zai ji bakar magana ba ba zai ji zagi ba Annabi sallallahu in kai wani abu ma ba daidai ba za a hantare ka sai hana ina wani balarabin kai haka kawai ya zo sun ce wandansa a masallaci annabi ba ko ya tsu da fitsari sahabbai za su hantare shi annabi ya ce su kyale shi da ya gama annabi ya kira shi ya ce nan gurin sunansa masallaci irin abin da kai na fitsari baya dacewa an gane da haka ku kuma ku ci ko guga ku zuba an gane a wuce wajen kun wannan shine tausasawa da ya ji daɗi mu ya ce Allah ni da Muhammadu ka gafarta mana mu bi banda wani mu ya ji daɗi to kun ga haka addini yake in ka zo mai tausasawa yanayin da kake cikin mun kai malami ne kana da tausasawa dukkan ɗalibanka fatan su su zama malamai haka ne in ka zama likita kana mai tausasawa fashion da ake kawo ma fatan su su zama mi likitoci amma yanzu wa ake shawa ya zama malami in ka shiga hannun wani malami ya shaƙe ka sai ka baka fatan ka zama sai kun ga Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ka kasance mai kaushi sahabban nan da duk sun tarwatse baka gansu ba kun ga amma tausasa Annabi yake kana jin yunwa Annabi in ya ga a fuskar ka sai baka abinci Abu Huraira yace wata nan ya taba tsare hanya Abubakar yazo ya tsare shi bai kula shi ba Umar yazo ya tsare shi bai kula shi bai ce Annabi yana gani na ce a bahir mu tafi gida yace ya san yunwa nake ji muka je nema mana abinci muka ci wannan shine annabi rahama sallallahu alaihi wasallam وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله sannan Allah madaukaki yace annabi sallallahu alaihi yace lalle Allah yana son tausasawa cikin dukkanin al'amura gaba daya wa rasuluna muhammadun sallallahu alaihi wa sallam kana rahiman rafiqan fi kulli shay annabi musallallahu ya kasance rahiman mai jin kai rafiqan mai tausasawa fi kulli shay komi komi da kuwa annabi had dabbobi mai tausasa masu ne an gane har dabbobi haka har mutane an malik ibn al-huwairis radiyallahu anhu qal daga malik dan al-huwairis Allah kara mishi yadda ce ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi yace na zo da annabi sallallahu alaihi cikin wasu ayati daga mutane na fa qamna indahu 20 layla yace sai muka zauna a wajen shi dare 20 muna karatu kenan wa kana rahiman rafiqa ya ce annabi ya kasance rahiman mai jin kai rafikan kuma mai tausasawa an gane sun zo almajiranci sun zo a musu karatu sun zo bakunta wani annabi sallam ya ce rahiman rafiqa ya samu annabi mai tausayi mai jin kai falamma ra'a shauqana ila ahalina da ya ga begenmu ga iyalanmu ƙala sai ya ce irji'u to ku koma kun gona ma tausasawa ne ko malami ta shiga lakca ta awa biyar ka ji ɗalibai sun gaji an yi awa uku da rabi awa hudu a ɗaga musu ƙafa kar ka ce wallahi awa takwas za a yi gane kuma sai an yi kuma ba fita kuma ba ci kuma ba sha kuma ba sallah duk wannan ba tausasawa annabi sassan da ya lura sun yi begen iyalansu sai ce mi irji'u ku koma fa kunu ma fihim ku kasance cikin su wa allimuhum kuma ku karantar da su kina in ka je ka koyo karatu wajibin ka shine ka zo ka me ka sanar da wani yawa wa sallu annabi yace kuma ku yi sallah kun ga sallah tana cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawa wanda duk yace zai musulunci ba sallah to ba musulunci annabi Muhammad zai yi ba yawa wani addini dai zai na daban fa idza hadaratis salatu annabi ya ce idan sallah ta halarto falyu'adhdhil lakum ahadukum to ɗayanku ya wato ainihin kira muku sallah wal ya ummakum akbarukum babban cikin ku sai ya ja ku sallah an gane wannan babban in ya san hukunce hukuncen sallan shine alaramma to duk da yake almajiranci suka zo sun yi karatu bai daya to shine annabi ya ce to babban cikin ku an gane daman za a duba daidai a qur'ani in sun yi daidai a qur'ani sai a duba me wato sunna in sun yi daidai a sunna sai a duba hijira in sun yi daidai a hijira sai a duba wanda yake shekaru nan dai a shahid a wannan hadisi shine yace wa kana rahiman rafiqa yace da muka zo wajen annabi dare 20 din nan mun same shi ya kasance rahiman mai tausayi rafiqan mai jin kai mai tausasawa wa hadza sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala rifqi fi kulli shay sana annabi ya kwadaitar da al'umman shi da su tausasa cikin komi فقال صلى الله عليه وسلم سي النبي يجي إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانا توسى ساوا باتا كسن شوى cikin wani abu face ta mi kawata shi yayi kyau wala yunza'u min shay'in illa shana ba a zare ta daga wani abu face ya muna na wannan abu din wallahi dukkan mutum bai da tausasawa da tausayi sai kaga bashi da mi bashi da kyau an gane duk kuma munin halittar mutum yana da tausayi da jin kai sai kaga mi yawwa ya yi kyau an gane ya yi kyau wa ƙada sallallahu alaihi wasallam sana annabi ya ce allahumma man waliya min amri ummati shay'a ya allah wanda diya jibinci wato wani abu daga al'amarin al'ummata fa shakka alaihi sai ya tsananta musu ya musu da kaushi kenan ko fashkuk alaihi allah ka tsananta mishi wa man waliya min amri ummati shay'an ya allah wanda diya jibinci wani abu cikin lamarin al'ummata farafaqa bihim sai ya tausasa musu farufoko be Allah ka tausasa mishi wannan addu'a fa annabi yake wanda ji ya jibin shi lamarin al'umma ya zama mata mai tausayi mai jin kai a dukkan matakai to Allah ka ji kansa ka tausasa masa wanda kuma ji ya jibin shi lamarin al'umma ta kowane irin lamari ya tsananta ya kausasa ya hantara to Allah ka masa yanda ya musu kun ga wannan addu'a ce wato ainihin mai kyau ga wanda ya zama mai tausasawa mummuna ga wanda ya zama marar mai mara tausasawa wa qala sallallahu alaihi wasallam man u'tiya haddahu min ar-rifqi annabi yace wanda duk aka bashi rabon sa na tausasawa faqad u'tiya haddahu min al-khairi annabi yace hakika an bashi rabon sa na daga alkhairi wa man hurima haddahu min ar-rifqi wanda duk kuma aka haramta mishi wani abu na wato tausasa faqad hulima hazzahu min alkhair to an haramta mishi rabon sana alkhair kenan tausayi dalili ne na mi mutum yana cikin alkhairi rashin tausayi rashin tausasa dalili ne mutum mai an haramta masa alkhairi kenan nawa ne aka haramta musu alkhairi wallahi ka lura duk wanda ya zama mai kaushi sai kaga shi kansa Allah ya bar shi cikin kunci da kuntata amma duk wanda ya zama mai tausayi da jin sai kaga shi ma lamuransa Allah yana jin kansa an gane Allah yana tausaya masa haka rayuwa take aljaza'u min jinsil amal kama tudinu tudan wallahi da duk kake mu'amalantar mutane ko haka Allah zai mu'amalance ka yau in ka mu'amalance su da kyakkyawan mu'amala sai kaga al'amuran ka daidai suke tafiya amma in ka mu'amalancin mutane da da muzantawa da yanzu ku kalli kidnappers da suke mu'amalantar mu da cutarwa duk ku je ku binciki tarihin karshen wanda suka mutu a cikin su kaga waye karshe mai kyau waye Allah bai walakantar da shi ba to ga kullun kana jeji duk daɗin garin nan da wuta yanzu ku ga rashin wuta yanzu ya dame mu to su yanzu kullun ba wuta sai wasan buye buye wa qala sallallahu alaihi wasallam man yuhrim man yuhram man yuhram rifqa yuhram mil khaira annabi yace wanda duk aka haramta mishi tausasa to an haramta masa alkhairi وعن عائشة رضي الله عنها أن يهود, أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سنة عائشة الله قال عمد تتشي يهودا وصوجا النبي سيسكتشي السلام عليكم ba salamu ba fa assalamu alaikum mutuwa akan annabi ya gane su fa qalat aisha sai aisha tace alaikum akan ku dai wa la'anakumullah kuma Allah ya tsine muku wa ghadiba Allahu alaikum kuma Allah ya fushi da ku qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mahlan ya aisha aisha ai ta sanu sanu dai alayki bil rifqi wato ki riko da mi tausasawa wa iyaki wal unf gargaɗinki da kausasawa walbush da maganganun da ba su dace ba irin wannan zakin kar a same ki ciki qalat awalam tasma ma qalu aisha tace baka nimi suka ce bane ya rasulullah assalamu alaikum suka ce fa mutuwa akan ka qala sai annabi ya ce awalam tasma'i ma qultu baki jimi na ce ba radattu alaihim ai da suka ce assalamu alayka sai nake wa alaikum na shu na gane fa yustajabu li fihim annabi yace ni za a amsa min addu'a da nake musu akai a nake musu wala yustajabu lahum fi su kuma ba za a amsa musu addu'ar ba ni tawa karbabbiya ce amsasshiya ne su tasu ba amsasshiya bane dan haka iya haka ma ya ishe su wani yake nuna su kuma yahuda kuma khubasa an gane yahuda masharranta ne yanzu ku kalli irin Netanyahu din nan shekararsa yanzu nawa ya kai 60 da Netanyahu din nan tsawon shekarun nan banda sharri a ƙasashen musulmai da musulunci ba fa abin da yake kullawa bai hude ɗaya kenan to yanzu ina a ce irin na tinyahu ɗin nan suna na kowace ƙasa wannan fadiya hana middle east zaman lafiya kuma shi kaɗai ne sai irinsa masu halayensa bai hude kenan kusa a zamanin annabi sallallahu alaihi yahudawa ku gane masharanta ne yahudawa sai suka ga sahaba annabi sallallahu da aus da khazraj wanda da gaba ake ana kashe juna yanzu an zo ana zaune a majalisi ɗaya ana ta tattaunawa ana taraha wannan sai bakanta musu sai cikin su sashi yace da sashi wa zai je tarwatsa taron nan wani bai hude ya ce gani ya je cikin su kawai sai ya samu dan kabila kaza ya fara ce mana a ya kaga yakin da aka yi shekara kaza a bayan nan kaga yanda kuka rugurguza suwari kuka rugurguza a sai wancan kuma a kai Ewan to sai haka fa kafin ka ce mi magana ta fara mi ce ce wannan ya jefa wannan ya jefa shikenan fa har aka sa ranar cewar kir a je a dauko ta kuma a je a haɗu mana aka je aka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da sauri ya fito ya zo yana dankofan su yana dankofan su yana rarrashin su yana nuna musu wannan abun har yanzu bai wuce bane ina cikin ku sai suka gane makircin behude ne suka dawo kuma suke kuka suka rungumi juna magana ta wuce waɗannan su ne yahudawa ba sa son su ga haɗin kan musulmai da musulunci shi yasa suka zo suka ringa raba mu tsibiri tsibiri suka ce local gamma suka ce zone suka ce state suka ce country suka ce wani yanki ko haka dai aka ringa rarraba mu ku je ku ga larabawa waɗanda ƙasarsu ɗaya ubansu ɗaya uwarsu ɗaya addininsu ɗaya amma an riga an rarraba su an ce kana tsallaka iyakan nan ka shiga ƙasa kaza kar ku bar shi sai da passport wannan dukka saboda ne ni rauni ne dama Allah ya ce idan muka rarraba za mu yi mi za mu yi rauni yawa ƙarfin mu zai tafi to wanda suke rarraba kai anna al'umma su ne mi su ne yahudawa ya laita qaumi ya'lamu to ina ma mutane za su gane mu haɗa kanmu وقال صلى الله عليه وسلم سنة النبي يتي يا عائشة عليك بتقوى الله عز وجل والرفق نبي يا عائشة كي رقو دا سوران الله دا توسسا فإن رفق الله لم يكو في شيء قط إلا زانا domin tausasawa da dai baya kasancewa cikin wani abu face ya mai da shi kyakkyawa wala yunza min shay'in qattu illa shana sannan baya kasancewa cikin wani abu mara kyau face ya munana shi ba a zare shi kenan daga wani abu wato face ya munana abu فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يا أعداء الإسلام ما لا يأتي يا مكي يا مسلم شوانا فشيني النبو يأمر أمته بالرفق في كل شيء ينا أمرت على الأمة ستستوسس على كومي وينهاهم عن العنف النبي أنا هنا سبني wato a barin wannan wannan wato anin kaushi walam yaktabi bidhalik fa annabi mai ma tsaya a haka ba bal daraba li ummati wan nasi ajma'in arwa da amsalati fi dhikri fi kulli shay annabi sai da ya zama musu abun koyi wajen tausasawa wa min al amsi ala wa min al amsalati ala zalik daga cikin misalai awwalan رفقه صلى الله عليه وسلم بالعصاة والمخطئين والمخالفين من أمتي wato tausasa annabi sassan ga masu sabo da kure da kuma wanda suke sabawa cikin al'ummar shi annabi in kana sabo ko ba tsinuwa yake ba hasali yana hana a tsine maka an ga kuma anbiya'ahu wa rusulahu faqat wadanda Allah ya tsare sune annaba da manzanninsa Allah su kadai ya tsare قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب wato annabi sallallahu alaihi ce duk ƴan adam masu kuskure ne mafi alkhairi masu kuskure su ne masu tuba wa min rahmati subhanahu bi ibadi annahu arsala rasulahu muhammad sallallahu alaihi rahiman rafiqa daga cikin rahama da wato ainihin Allah madaukaki gaban shi sai aiko musu manzon da yake mai rahama mai jin kai mai tausasawa bil usati ga masu zunubi wal mukhtiina da masu kuskure wal mukhalifina min ummati fi dunya da masu sabani cikin al'umman shi a duniya wa min mazahir rifqihi bil usati wal mukhtiina wal mukhalifin alladhina waqa'u fil ma'siyah bi jahala daga cikin wato ainihin tausasawar annabi sallallahu ga masu zunubi da masu kure wato waɗanda suka aikata zunubi cikin jahilci wa biduni qasdin min ummati ba tare da nufi ba daga cikin al'ummar shi lam yad'u alaihim annabi ba mummunar addu'a akan su ina mun san kissar wannan annabi da yaje tsayi ko aziko ina ruwan duwatsu suka masa amma annabi ya addu'a akan su ai karshen zunubi shine ku jefa annabin jifa sosai suka masa suka faffasa masa jiki jini ta ko'ina amma annabi ce ya ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun an gane kabilan daus tufail ya zo ya samu annabi sassan ciwon kabilansu sun ƙi musulunta annabi addu'an kwaron gwatsa duk su halaka annabi ya ce mi Allahumma hadi dausa Allah ka shiryar da kabilan daus sai gashi duk sun musulunta kun ga annabi rahama sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya kai mai da'awa ka zama mai mi mai mai tausayi mai tausasawa ya mutu yana zunubi ka kira shi kai tamar wa'azi kai tamar fada in Allah ya so shi da shiriya sai ya shiru na wani ha an sabbihim annabi ya hana a zage su wani anim ko a tsine musu bal qala ba sallallahu addu'a lahum bil maghfira war rahma annabi wato nema ma ya musu addu'a ta rahama yaqulu abu hurairah radiyallahu an abu hurairah na cewa uti annabi sallallahu bi sakran an zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da wani yayi marisa ya sha kayan maye ko yanzu kun ga abin da matasa suke yi dewa kenan ko yau shan kayan maye yanzu an kore su daga gari sun koma cara-cara in ka ga samari sun yi gugu sun yi cara-cara domin suka da wusewa kwaya mu kuma na yanzu makabarta jangul din makabarta jikin gafa ana binne mutane suna gani ba da iyansu da kakanninsu amma sun mai da gurin gurin mi gurin shasha zuciya ta kaikashi kana gani an shigo da gawa dan uwanka an binne ta amma kana bin kana binka wiwi ko ta kwaya to an bude wani yayi marisa fa amara bi dhalbi annabi sai umarni a buge shi domin na man yadribuhu bi thawbi cikin ma akwai wanda da tufarsa wani mayabin sa yake maka mishi fadan man sarafa yayin da ya juya qala rajulun sai wani mutum ya ce cikin mutane malahu akhzahu Allah mi ke gare shi Allah wala kanta shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takunu auna shaytani ala akhikum annabi ya ce kada ku zama mace mai kai shaytan akan dan uwanku ma'ana kar ka faɗa haka addu'an Allah ya walakanta shi karka masa wa fi riwayati abi daud a riwaya abu daud walakin qulu abun a sai dai ku ce Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allah wato ainihin kai masa gafara Allah ka ji kanshi bal naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba haka ba annabi ya hana a tsine mishi wa asbata lahu almahabba lillah wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam sannan wato ainihin annabi ya tabbatar masa da soyayyar Allah da soyayyar manzo Allah sallallahu kenan ana iya samun mutum yana aikata zunubi amma yana son Allah kuma yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'alla abokai an gane su suke rinjaye shi wa in kana muqassiran ko da mutum yana da sakaci ma a takrari da shubil khamr wato wajen maimaita wasa ga shan abun maye wa iqamatul haddi alayhi fi kulli marra kuma ana tsayar masa da haddi a kowane karo an umar ibn al-khattabi daga umar dan khattab anna rajulan ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu abdullah wato a zamanin annabi akwai wani mutumi sunan shi abdullahi suna mai kyau wa kana yulaqabu himara in kiyasa kuma jaki himar haka ake ce masa wa kana yudhiku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana sa annabi dariya irin mutane ne wanda kawai ko shiru suka ce su baka ne akwai irin mutanen ko in ya shiru ya baka dariya in ya fara magana ma ne ya sa ka dariya wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam jaladahu fi sharab annabi kuma ya bulale shi saboda yana shan kayan maye fa utiya bihi yawman wadana sai aka zo da shi fa amara bihi fa julid annabi ya umarni aka zane shi fa qala rajulun min alqaumi sai wani cikin mutane ya ce Allahumma al'anhu Allah ka tsine mishi ma aktara ma yukta bi mamaki yanda ake yawan zuwa da shi mana nan Allah tsine markaga yanda kullun sai an kawo shi ya iya tuba fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ta'anu annabi yace kada ku tsine mishi fa wallah ma alimtu illa yuhibbu Allah yuhibbu Allah wa rasula annabi yace wallahi ban sani ba fashe na san Allah da manzon Allah ina mutum yana iya aikata sabo amma yana son manzo Allah da manzo yana son Allah da manzo Allah sallallahu wa min mazahir rifqi bil usa wato daga cikin kuma tausasawan shi ga masu sabo wal mukhti'ina da masu kure wal mukhalifina da masu saba ana sallallahu yakunu ma'ahum fi ghayati al-lutfi wal 'atfi wash shafaqa annabi yana kasancewa tare da su wajen makurar tausasawa khassatan idza kanat mukhalafatu natijatun an jahlin aw tafsir musamman in ya zamo wato ainihin sabawa tasu ta kasance ne saboda wani wato jahilci ko wani sakaci wa min al-amsi ala amsilati ala zalik misali akan haka al-misal al-awwal ar-rajul alladhi takallama fi salah misali na farko shine mutumin da ya magana magana ana sallah kun ga mu yanzu za ku ga mutum yanzu wani sai ma bai da ilimi bai gane suna ba ya zo masallacin ku sai wani abu ba daidai ba sai ku haushi da hankara da zagi sai daina zuwa masallacin akwai kuma wanda zai zo ya ce wa limamin da Allah mu dattawa ne sallar na ana dan takaita ta so da mu ba ma iya rike fitsari minti goma daga gidana zuwa masallaci in zan koma minti goma kuma ina zuwa kafin minti goma shiga ina minti talatin ko sannan sallar nan kana yin ta kana tsayi ana sai in ka hada ya kusa awa ni ba zan iya rike fitsari ba kana takaita sallar nan sai sai ya ki sai kamar ma an ziga shi kun ga ba tausasa ko sai mutum ya daina zuwa masallaci ya dawo a gida an yi asara ko bai ba to don haka sai annabi sai ce in kai liman ne ka kula da irin wannan ka kula da tsofo da yara da gajiyayye da matafi ka zama mai tausasa da haka dai kun ga wani yayi magana a sallah amma annabi ya tausasa mishi an muawiya ta bani al-hakam as-sulami qala daga muawiya dan hakam as-sulami Allah ya kara mishi yadda ya ce baina ana usalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam idh atasa rajulun min al-qaumi yayin da na kasance ina sallah tare da annabi sallallahu kawai sai wani ya atishawa daga cikin mutane fa qultu sai nace yarhamukallah dama idan mutum ya atishawa ce alhamdulillah za ka ce da shi me yarhamukallah yawa amma a sallah ya halasta mutum ya ce alhamdulillah amma a sallah na gefensa ko ya ji ba halasta ya ce da shi yarhamukallah to shi bai san wannan karatun ba kawai da ya ji mutum ya atishawa sai ya ce da shi me yarhamukallah faramanin ƙaunmu bi asari ya ce kawai sai mutanen masallaci nan kowa na yana ɗan hararata ana sallah kowa ya zuru yana ɗan kallo na faƙultu wa zukla umma sai na ce wabin uwata wato ina ma uwata wabi na ta yi ma sha'anukum me sha'aninku ta zuru na ilai kuke kallo na a sallah ne magana a yana sallah ne magana ya ce kufa ya na kun zuro min ido ƙala ya ce faja'alu ya zuribu na bi'adim ala afkhalin ko sai suka fara dukan tunya kuma a abin nasa ya yi daga ido kuma mi ya fara magana to sai suka koma bugun tunya falamma ra'aytum yusmituna ni sakattu da naga so suke na shiru sai na shiru falamma salla rasulullah sallallahu alaihi bi abi huwa wa ummi yace yayin da jazakallahu khairan wato ainihin annabi ya salla wato fansar uwata da ubana ma ra'aytu mu'alliman qablahu yace wallahi ban taba ganin malami kafin shi ba wala ba'dahu ko bayan shi ahsana ta'lima min wanda ya kashi wato iya karantarwa wallahi ma kaharani yace wallahi annabi bai tsawatar min ba wala shatamani bai wato anin zage ni ba wala darabani wallahi bai duka ni ba qala abin da yace inna hadhihi as-salah kaga wannan sallar la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas wani abu daga maganar mutane ba ya kyautatuwa cikin ta innama hiya tasbihu wa takbiru wa qira'atul qur'an yace sallah subhanallah ne Allahu akbar ne karatun qur'ani ne a cikin ta ma'ana kar ka sake magana nan kun ga tausasawa mu yanzu muna tausasawa ma mu akwai fa limamin da ƴan masallacin suka ce kunuti ta yi tsayi da Allah ya takaita kawai sai aka zuga shi sai ƙara ma'ana in ba za ku iya ba ku fita mun kuma ba idan ba mutanen babu shi yanzu kowa bai zo ba zai iya zuwa masallacin hari alƙunutun in shi ɗaya ne ba zai to amma mutane sun nemi abuwa shi kuma ya ce mi ya ƙara mutane malalata ne a'a mu'az dan jabal kun ga ai in yazo ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma rigar su ko sai ya ja sallar da tsayi ƙararsa suka kawo da annabi sallallahu alaihi wasallam rasulullah mu'az yana mana sallah doguwa annabi ya hana shi da fada ya hana shi mana in kai jagora ne sai kana kula da me da wanda suke bayanka al-misalu thani misali na biyu ashabu allazi ata annabi sallallahu alaihi wasallam yuridu rukhsatan fi zina wani matashi ne zuwa da annabi sallallahu yana nema a masa sauci yayi ta zina kawai yanzu ku kaddara ana zaune a majalisi wani yazo ya samu malam yace sheikh da Allah zan iya zuwa kawai ne ta zina ko da Allah ka amince mu wata fatawa mai saukin da zan je ne ta zina sai zagi sai karako amma annabi sallallahu alaihi ya kawo hadisi annabi sallallahu da sahabbai za su hantare shi za su tsawatar ma annabi ya ce ku kyale shi zo ya kusanto ya ce zauna ya zauna ya ce kana so a da gyatu marka ya ce a fansan uwata da ubana ma'aikin Allah wallahi ba na so annabi ya ce to a mutane ma ba sa so a da gyatu masu wacce aka yi zina da ita gyatu mar wani ne annabi ya ce to ‘yar uwar kafa to babar kafa to umman kafa duk yana shiwa a aya ma'aikin Allah annabi ya ce to ai uwar wani ne babar wani ne umman wani ne ‘yar wani ne yadda ba ka so a yi da naka su ma mutane ba sa so a yi mi da nasu sai annabi sallam ya sanya hannun shi a kan shi ya ce Allah maghfir zamba Allah gafarta mishi zunubin shi wa tahir qalba Allah ka tsarkake mishi zuciyar shi wa hasin farja Allah ka kame masa farjin shi kun wannan shine rahama da tausasa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo ya nemi amal lasisin zina mala ya kawo tausasa annabi sallallahu alaihi ga waɗanda yake kira ya kawo kissar wato sumama sumama dan usal wato sallan ranar farko zai ce ya sumama kana da tashewa ya ce ya rasulullah in taftulni taftul zadam in ka kashe ni ya ma'aikin ba ne a wato garinmu da Allah ina da masu bi min kadu